أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف wannan harfa na ƙaf ko ƙau mai ruwa Allahu alam bi maradi Allah ya san abin da yake nufi da shi yace ƙaf kawai ba wuce ce ƙau mai ruwa yace Allah shi ya san abin da yake nufi da wannan harfa wal qur'an al majid Allah yana rantsuwa da qur'ani karri mai girma abin girmamawa yake ma amana ku fara makka bi muhammadu ai kafin ranar na makka su ba da gaskiya da allah bal ajibu an ja'ahu yanzu suna al'ajabi mai gargadi ya zo musu a cikin su ya al'ajabi su a cikin wannan mai ake mai gargadi ya zo daga cikin suke suke mamaki menu kuma daga cikin su da ya kawunan su ransu daga cikinsu aka hudu shi faƙalar kafirun har kafirai suna cewa kai ha ba shay'un aji wannan wani mamaki wani abu ne nan mamaki wai ke cewa wai a iza mutuna wai in mun mutu wa kunna turaban mun zama ƙasa zalika wai za mu koma darajar za mu dawo wannan wata komawa ke da ilimin nisanci kada alimna قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
kada hakikan alimna mun san matan kusur ard abin da kasa take ragewa da kudu tana ci ne tana ci min kuma ci wa inda na kitabun hafiz a gurinmu akwai littafi wanda yake ya kiyaye ya kewaye sanin shi san kowane abu wani littafi ne ko lofi da mahabus ana cin da lofi da mahabus shi ne jami'in dukkan abu wanda Allah ya kaddarta akwai shi a cikin makaddara dukkan shi akwai shi a cikin lofi da mahabus to بل كذبوا بالحق لما جاءه فهم في أمر مريج eh lalle ya ce kada alimna matan kusa mun san ko menene wa inda na kitabu da hafiz muna ta yi lokacin hafiz ko ya ce to bal kazzabu bil haqqi sun karyata gaskiya abin da yazo da gaskiya menene yazo da gaskiya shi da alqur'ani har sun karyata shi arma eh lamma ja'ahum lokacin da ya zo musu wahum fi amarin ne suna cikin wani al'amari muriji na shakka na kokonto na raunara su ce don ce kaza wataran kalu marratan sahiru suka ce wataran suka ce mai dabo ne wa sihir yana yin dabo wani lokaci ko sha'irin mawaƙi ne ko shi'ar yana yin waƙa to wataran kusa ta kahirin boka ne yana yin bokanci wanda duka sai sun ce shi ne sai sun ce kai ashe ba shi ba ne ana ce a kai shi ne haka ba ne kuma ce a ba shi ba kullum suna jiye jiye ya ce
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج
shin dan Allah su kafiran nan ko kuma duk mutanen nan ne yanzu a balan zuruna a balan yan zuruna bala yanzu ba ya diba a kasa diba ba in sun diba kuma ba a diba a kyale ba a'a a diba a ba da gaskiya ake so me za a diba ce sama ina sama su dibi sama su gani faukahum saman sai ka ɗaga kai za ka gani Allah ce a haɗa musu su duwa su gani kai fa ba na haya maka gina ta bila amadin ba tare da ginshiki ba wa zayyana ma muka adar da ita bil kawaki da taurari su duba gani taurari can can can gwanin gwanin kyau in ka yi wa ma laha min burush ai ba ta da wasu tsagoyi ai da kamar ba da gurin Allah ba take da gurin wani ta daɗa wannan da ta yi tsagoyi da ya kawo madubi haka in yi tsage ya rika tsaga haka sai nan ta yi tsage to da ta tsatsage ai da an ga tsaga daga wani wuri ko a ce a ƙasa kaza daga saman ta ta tsage tana buƙatar a jiya mata banki a gyara to mai gyara ya zo ko wata tsagiyar sa wanda zai gyara ya zo ya ci zai gyara ko ya ce nan wajen bai yi ba nan wajen shuɗi ke da ko nan ba shuɗi to babu wata tsaga a cikinta babu wani aibi ma'ana a cikinta wal ardaha والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج
والأرض إتكو القصى إتكو القصى سدوة سجري كيف مددناها مكا ميقاتا مكا ميقاتا يا سجد مكا ميقاتا وكما دحوناها da haunaha muka kurta ta da muka wata kurtu kurtu mai kurtu muka dunkula ta a a kurtu bayar mai kurtu wala musa mai kurtu kurtu ba kurtu ba ba kurtu ba wani musa me kurtu wayar wayar ka samu a'a ba lai ba kurtu ba kurtu kamar balo to kamar balo yawwa ana shi ne da hau na ha madadi na ha muka beka ta kuma muka shimhuda ta kuma muka kurtantar da ita zama kuru ala wajihil ard a bisa huskar kasa eh bisa ruwa ba ta yi bulu kama bulce bisa ruwa amma bisa ruwa ta ke eh ita duniya ta mu duka duk bisa ruwa ta ke eh bisa ruwa ta ke eh kuma ai da da ƙasar da sama a haɗe suke ƙasa da sama a banke suke eh to Allah da iko shi ne so ya raba sai aka sa aka sa iska ta hura ta hura ta hura cima kai ta daga ta ruwan mata eh ka zo ta hikima ta Allah da rataka ka ta rataka a banke take da a gama take ha sai in ka kwata-kwata da a gaba da ke Allah da iko shi ya bude ta kai sama a kimiyyance ma su ja eh to mabubuwa da hawa raha sai muka shin hudata muka shin hudata bisa bisa ruwa walƙai na fi har wasiya muka kawo duwatsu sawabita an jibal duwatsu muka giggita muka ɗaɗɗora dan kata yi dorin doya wa ambata na fiha min kwallo zaune muka hutar mata da dukkan irin abubuwa da hiji masu kyau hasan masu kyau muka huta mata duba ga in an yi ruwa sati ɗaya biyu in yayi ka je daga fasta ka dubi nan wajen ka ga duniya ne da take dara shuɗi ka ga ta yi tsanwa ta yi tsanwa tsanwacar ta ɗauki ado duniya gaba ɗaya ko ina ta yi ado sati ɗaya biyu ya isa kaga ta ɗauki ado ta canza ita da kanta da yanzu ya ce تبصر تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنهار والنخل باسقات لها طلع نضيد
أوه. يجي هنا ال-
تبصرة وذكرى لكل عبد تبصرت أغني الورى أغني وذكرى وأزيني لكل عبد ga dukkan bawa munibu mai koma ga ubangiji mai biyayya da zai koma a gani a lura wannan zala na minan sama ima an mubaraka sai muka farkar da ruwa mai kyau daga sama abin wa albarka ruwa a gani kaga ruwa a ƙasa yake ko ruwan a ƙasa yake kuma a ƙasa yake muka safkar da shi sama an maida shi Allah da ikon shi ya maida shi ya koma sama a koma sama daga can sama kuma ya maido shi ne yake muka safkar da shi in zai in za a raba shi in za a raba shi guri sai a tada shi sai sama ne sama a sa gizagizai wannan tagoyi na eh, hadiri a sa iska ce kora shi guri kaza akwai mala'ikan da yake wannan aiki kora guri kaza a aiki sai kai kaza a nan wurin a shayar da nan nan a wuce nan a wuce nan masu aikin kuwa da gaske ma'aikatan Allah da yawa Hmm. yace sai mu je mu aika su ko ina ruwa wanda ke mai yawa mai albarka daga cikin su kuma in ya shiga ƙasa ka ji wani ikon Allah ko fa an batina bihi jannati sai mu tsirar da tsirrai na garaki idan da abin da zai tsoro a kan garaki wahabba kuma da ƙwayuka su abin da za a yi ƙwaya a ci da sauran wa'annan hasidi wanda suke abin girba abin kala abin yanka abin sassarewa abin yankewa duka wannan hala da itatuwan dabiniya ba su ƙafin wanda suka dogaye so za ga wani iccen wani iccen da biyu ka gan shi ya tafi ya tafi ya tafi ya ji can kuma ya iya ya iya na sassan kuma a yare ke ya yi su ga sunan da haɗar onari akwai dabino kudan dabino da dabino ninannu ga sunan a sama to wajen yanka wani ana gani ya yake barin shi shi zai zo wani kuma a hau wani ko ba iya hawa wani kuma saki yake saki yake wani ko bai saki yaya ne saki wannan bangaro bangaren wannan shi ake takawa inda aka yanke ni wannan in za a hau ai shi ake taka a hau
Ya ɗara mutum ya ɗara mutum ya ɗara yawwa to wani da biyu nan in kana hawan shi sakawa yake sai ya saki bauran baure ne baure
Kamar ɓawa-ɓawan na wanda yake.
baure ba in an ce baure eh baure yawwa baure yawwa baure ba to shi ne ake tattarawa na go akwai baure na goro ba akwai baure na goro ba Ah, shi ake sani baure na goro ba da eh da baure na dabiru ha yawwa yinya tana baure wannan duk suna da baure to bauren wannan na kwakwa ba ko to to kaga bauren wani shi ake taka a hau shi ake taka a hau to wani baure sakawa yake in sakawa yake daga ya saka sai ga mutum ya faɗo in sai bauren ya saka an taka shi to shi ne an a hau a- da a ciro da biro masu albarka mai daɗi ga shi nan iri iri ya ce wannan da dunan da wannan itatuwan da ke da kai duka rufukan رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
rufukan wannan arziki ne lil ibadu ga bayan Allah bayan shi yawa arziki su zo su ci arziki kawai ka zuwa ga wai ba aikin ba a ce aikin da kai bai isa ba ka cinye da bina aikin da kai na noma na gona bai isa ba a ce ka cinye wannan ka ci wannan hatsin in aka yi lissafin hatsin abin da zai zo ma a kan daga gurin Allah kyauta zai bar ma to duk hatsin da a san goma baka iya raba san goma na aikinka sai ka ɗauki hatsinka a tiya ko a wannan ka tafi eh da damuna ka je ko a kwano a yan tiya ka goma ka shimka kuma hallo da kaka sai ka tafi da san hudari eh sai san hudari eh eh eh bisa masu so da kusa ka duba gani duk shekara kuma haka nan wata ƙasar arziki ne aka hudu ka je ka yi aikin ka samu ƙasa kuma gobe halawar ɗan kwana kaɗan halawar ka shuka ta ita ce ta hudu halawar ta hudu tana hudawa tana cinya tana hudawa tana cinya tana hudawa haka take tafiya ya ce rizikin ne ba ne ba arziki ne na bayan Allah da wahayin abi ballatan maitan ya ce da wannan ruwan da ya sabko sai mu raya gari matacci kazalika yadda ka ga haka nan kazalika huruj haka za ku fito daga cikin kaburbura in an yi ruwa yanzu ga shi ƙasa alƙasa ce an ƙasa a yanzu alƙasa ce kowa ganta ga ta alƙasa to daga an yi ruwa ta sha ruwa ta sha ruwa sai ta koma tsanwa duka a shirka ta rufe ta ta zama tsanwa can za gani daga nesa wani kyau da ka gani wani kyau da kai to yadda ka ga shirkar nan ta hudu tana yar karama ta girma wani kyau haka za ku ta kauri gura daga an yi ruwan tashi mala'ika ya yi busa shi ke na yadda ka ƙwari yana fitarwa da damuna wajen magarba daga yana ta fitarwa ɗaya wani ɗaya bayan ta biyu haka su ne za su min al'ajida su da kamar barra ya ce
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط
kazzabat qablahum qawmu nuh mutanen annabi nuh sun karyata annabi nuh ya faɗa musu rusiyar raba shi ma an kwashe lahiya da su da shi an kwashe lahiya ba kwashe ba wa sabaras da mutanen rijiya mutanen annabi hanzalatu shi ma haka aka yi su ma ba kwashe lahiya ba wa wasamu da samudawa mutanen salihu su ma haka aka yi ba kwashe ba wa'adu da adawa mutanen hudu su ma haka ake da fir'auna da fir'auna shi ma yadda aka yi wa ihwanu da lutu dan harana da yan uwan shi haka aka yi wa ashabul aikata da wa ashabul aikati wa qaumu tubba كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هو في لبس من خلق جديد
yace wasu haɓar aikati yawa da mutanen sarƙaƙiya su ne mutanen annabi shu'aibu wa kawo mutuba da mutanen tuba da lawal ko tuba da himar shi tuba wani sarki ne ya gagara ya zama yana da iko sai fara wa'azi yana kiran mutane yawa to shi ma da kafiran a ba kwashe mutane yawa da kafiran wannan ka zama rusul wannan wanda muka zana ma fa duk duk sun ƙarya ta ma'aika sarki ne ni sarki ne a'a a'a sarki ne kawai a yi da ilhama ba ba da an aka ba shi aiki ya zama annabi sarki ne kawai yake jihadi ya ce wannan kullum ka zama rusul duk sun ƙarya ta ma'aika wa nan amma ba kawai wa idina na azabta kafirai sabka kansu don sun taba su a bayan na da halittar tsawon yanzu mun kasa mu da muka halittu wa'annan da muka zana duka in ji Allah ya ce ko ma kasa halitta wani ko mu tara su ruwa ga abin da muka aka tsara su gaba da wannan da wannan to wanda ya wannan kuma zai kada tara a cikin in ya mutu ya ga ibi tara shi ka san ai wannan ba ta da wannan dan kansa ne ba ta dan sai da wannan na kansa ne balon fi libisin sun zama to cikin shakka na kokonto sadakar halaka da lisani ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبر الوريد
wala kada hakikan kada littafi halakana insana lalle mun halicci irin nan na mutum bayan mun halicce shi wani alam mun san kuma ma wasu su bihi nafsahu abin da ran shi za ta tuna nera neran ta ta sa a zuciyarta ta tuna kaza ta tuna kaza to Allah ya ce ya rike da sani tuni wannan akwai inji shi mai hudi mai komi ne kuma yana gani sallau wani ana akarar ilai shi mutum ilimin mu in ji Allah shi ne kusa gare shi daga min hablil warid daga jijiyar wuyan shi jijiyar wuyan shi majinaciya wanda daga an cire ta mutum akwai jijiyar da in aka cire ta minti biyar ma yawa shi ke nan mutum ya gawa eh mu ne mafi kusa da wannan hablil warid yadda ya talaka na mutalakiya إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد
yayin da ya talaka na mutalakiya ne masu haɗuwa da shi mala'ikan nan suke tare da shi mutum yana tare da mala'ikai guda biyu raƙibin atidi suna tare da shi ana yamini a dama wa ana shimali da hagu ka yi duk suna zaune suna ga suna ga abin da zai in mu yayi su rubuta kawai ma yalfazu min qawlin bai yi ba wani magana daga cikin magana illa ladayhi raqibun atid sai ha sun raqiba atid sun hardace sai sun rubuta ko menene waje ta waje وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم, الو... يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
yace waja'at sakaratul maut ana nan ana nan sai magaji mutuwa kuma zuwa mutum ga yana sai an juya za a tafi nan da gudu ya bari daga nan ya hau nan ya hau nan ya kaza ya abin da ya ga dama sai ga sakaratul maut magaji mutuwa ya zo musu bil haqqi da gaskiya sai a ce sai a juya shi wannan a bashi abinci da da yana ci har zaman dole ya ci haka ana bashi hakuri ya ci abinci eh ya ma lokaci kuma ya kawo kai zalika ma kunta minhum kai wannan mutum shi ne abin da yake gudu mutuwa ga ta nan ta zo kuma lokaci ga su nan mala'ikan suna ci kowanne shi ke nan daga ya hukunta daga lokaci ya yi kuma a zuwa ɗauka zuwa fito kuma za a tashi wani fiya fi suri hallau tashi wani fiya za a yi musa kuma zalika yau wannan rana domin wa'idi ce ranar wa'idi da kafirai za a yi ranar azaba da kafirai a sallaman mummuni kowanne waja'atini kullu nafsin kiyama kuma an taro kowace rai za ta zo ma'aha sa'ikun da mai kora ta mala'ikan da ke tafiya da ita wa shahid da mai shaida abin da ke ta yi kaza ta yi kaza ga takarda komai da komai za a zo ga kayan shi wani dan wani ga abin da yi ga abin da yi ga yi mala'ika ya kare aiki shi kuma shi لقد كنت لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد
يتكبرت ولقد
لقد كنت في غفلة لقد كنت في قبل أقوى
لقد كنت في غفلة سائق وشاهد لقد كنت a nan duniya kai mutum ka gafala ka rafkana fi gafalatin kana cikin rafkana min haza daga wannan kiyamar ka ka rafkana a lokacin nan fa kashafa na an ka gida aka muka yaye maka kwakwanye ta kanka kwakwanye ta ido an gudda kwakwanya kwakwanya ko kwance kwamtsar da take hana gani fafasarkan noma habib kallon ka ya zama to mai kaifi ko bi karatu a gaban ka za wa kala qarinuhu anan makusancin shi wane ne makusancin shi na fa anan shine mala'ikan da suke tare wanda aka wallaka mai yake a rubuta ya yi kaza ya yi kaza wannan mala'ikan sai ce haza ma ladayya a wannan aikin shi ne abin da ke gare ni zuga takardar ga goma hadirin na kawo shi ga yau to sai kan bari sai wannan illa lalatacce ne sai ta alƙafiya a alƙiya ku jewa shi cikin jahannama cikin wutar jahannama an gama da shi kawai a jewa shi a rufe a batta an rufe kif kawai an gama to wannan lalataccen ke ni da kirki a jewa shi a rufe ya ce ku je wa kullu kafarin dukkan wani kafiri anidi mai tsaurin kai anidi mai tsaurin kai mai tashi karamati mai tsanna manna'il alhayri ne hana aikin alheri manna'il lil khairi mu'tadin murib الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في عذاب شديد يتي مناع للهيد mai hana aikin alheri ne ko zakka bai bada kan zakka ta kamar zakka duk dai abu na alheri in an ce bai yayi to abin shi mutadin azzalimi mai tsallake iyaka muridu mai shakka ya kai lahira maya ya ka shakka ka ji arne ko allazi ja'ala ma allahi ilahan akhara wanda ya sanya wani allah shi ne ga allah da ya mai komai da komai sai ya kawo wani ya ce shi ma yana yi Allah yana yi shi ma wannan ya dauka za ya dauki ku duwa ga magana ce karama amma ko babba ce ho inda Allah ya zira shirka ko mun kankanta da kana kai kana ga kaɗan ce amma ho inda Allah azim ne girma ce gudan Allah akan ce to yayi wannan shirka alƙaya ku je wa shi ya fil azabu shadid cikin azaba mai tsanani to wannan je wa shi kana ne kana kalilu قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
yawwa faƙala ƙarinu kuma wannan abokin nashi na biyu ai wancan ƙarinu wancan da muka wuce wancan ai mala'ikan da yake tare da shi yake ya kawo kayan aikin shi ko to sai kai shaidan shi ko wanda ya bata shi shi ma shaidan zai fito ƙala ƙarinu kuma kusance shaidan kan ce rabbana ya ubangiji ma da kai tuba ni ba na bata shi ya girrama eh ba ni ba ne ko kusa ni ba ne ba na bata shi walakin kana fi dalalin baki dama lalatacce ne yana cikin bata eh shi dai taimaka mai ya kawo aka yi shi ba shi mai wannan yau fada autuhu sai na kiraye shi fasta jabali sai amsa mai wa kala huwa a ɗani ya bi ne bidu'a'ihi da kiran da na mishi shi kawai ya bi kala to in ana haka sai Allah da ikon shi ya ci kai la ta ta simu la ta ta simu ladayya ka ku yi husuma ba faɗa nan da garrama da faɗa nan ba gurin shi bane a duniya ai kun a duniya ba an yi tawada ba ba a gama an yi tawada ba an yi wannan to yanzu a nan kuma za ku mun kankiya ne faɗa nan ba gurin bane ka ku yi wannan wa kada karamta ilaikum ai na gabatar da muku a duniya na ce bil wa'idi da wa'idi na da azaba ta na faɗa muku kuma yanzu za ku zuwa da ayi garraba a shi ya sa ni a ba ni ba na sa shi ya to anan za ku mutan kiya kiyama ce da shiru kowa shiru ya ce ma ya badala ƙaun ladayya ba a masanya faɗa ka wadi in wadi ka wadi in wadi a'a ba a yi anan kenan kaga an kwaɓe su babu damar yin wannan ko wa ma ana yace ko ni bin zaman tobi zalamin lil abi ban zamanto a zalimi ga bayina in zalunci wani in rage mai ko in zalimto da in ƙara mai a ce wannan kafiri ne in zalimce shi in ƙara mishi wannan wannan mumini ne in ƙara mishi kowa gudugudun aikin shi ne yau mana ƙulu ne يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ yawa yoma na kula akwai rana ce da za mu ce wa za mu haɗawa li jahannama mu tambayi wutar jahannama mu ce halimta la'at ke jahannama kin cika mutanen sun ishe ki kin koshi ta ce a a wata kula ya ta ce halimin mazi akwai ƙari kenan akwai guri inda za a sa kama a ce an kawo kaɓaki abinci aka ci an shigo abinci a yayin ƙare ce an shan biya a ce ka a masu cin abincin nan ko a ƙara muku miya ko kun koshi ko koyar sai suka ce a a ko akwai ƙarin ko akwai ƙarin yo ko akwai ƙarin miya yo eh shi wannan ya sai har min mutum akwai ƙari ba sai ai ba sai ba mu kusa ba akwai ƙari tun da sun nemi ƙari ke na akwai gudun da bai cika ba eh gina shi eh wane ne yanzu wane ne a a ka wane ya ya hudu ko wane ne wannan wata ƙuri halin da mazidi ko akwai ƙari kenan tana bukatar ƙari kuma wa ƙara wata shi ko Allah ya rantsuwa ya cika ta wa uzin lantar janna kuma a kusantar da aljanna da mutaƙina aljanna ita ko ƙarribin kusan da mutaƙina ga masu tsoron Allah mai rabe ita ba zai sarki eh haza ne haza ma tuwa هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ haza ma tu aduna wannan shi ne abin da aka yi alkawarta ba kulli kulli awabin da dukkan mai koma zuwa ga ubangiji su da biyayya abin da kiyayewa hududun lahi iyakokin Allah ko hududun shari'a ko hududun iyakai mana shara mana من خشي الرحمن بالغيب وجاء ب- وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد to yanzu ga abin da ake so kowa ga abin da yake so ko kowa abin da yake so ne yace menene?
من خشي الرحمن yace mana shin rahman wanda ya ji tsoron ar-rahman sarki maji kai bil gaibi a halin fake to kaji ai gurin wannan a halin fake wannan ya ji tsoron rahman sarki maji kai a halin fake shi daya shi daya ne yana azumi duwa ga yin wata ci su kuma ya faɗi iya murjina ya murjina a ɗaki ga ruwa ga abinci Ha? ga ruwa ga abinci ko ba mai ganin shi, ba mai san bada zaman shi. ga biredi da madara ga tsiri ko mi ga shi abinci ga yanar kai kadai kai ki ci Baban da yake ma in ka shiga da sahani Yo.
cike da ruwa.
yau sai ka rage ai hai ka ka ji dan dadi ka ɗauko to kaga aka yi an ji tsoron araba da sarki wani mana shan ramada ko kuma illa lata ce ta samu za ta wa mai kyau ce ana neman ta kowa yana neman ta ka same ta a korarren guri ba kowa ba mai ganin kai Allah ka ce inni a hafin rabbil alamin ne na tsoron Allah ubangijin talakai ta haka watan da jiya ta ji tsoron Allah ka gudda ta kaga wannan duk tarko ne fa na shekara tarko ne wanda ya wuce irin wannan abubuwan in sata ce ta samu gata sosai bata sata in kai ta ashe ka ba a shekaru wanka ce ne ba kuma ta samu ko ba a ganewa sun yanda kawai in kai ta ɗauka a ce ta ce ka ka kai ka ƙi sun yanda to yaya nan ma abincin da za ka samu ka samu miliyan ko goma ko ɗari ma kai eh kawai kurtu ne za ka eh da ka kurta shi kenan kuma za a zuba ma akwai wannan kawai kurtu ne zuba miliyan ɗari shi ne zai ci ɗari biyu ko uku ka gani ko menene وجاء بقلب منيب
yawwa manhajiyar ramanin lagai wanda ya tsoron ubangijin shi a halin farke waje a kalmin muni ya zo da zuciya wadda ta tsarkakakka akan ce udkhulu ha ku shiga bi salam aljanna sani da kuna amintattu an yarda da ku ku shiga tare da mutanen kwarai ku shiga aljanna zalika ne yawmul khulud kuma zalika da yau kaga wannan ranar da aka sa ɗan aljanna aljanna ita ce yau mai hudu ita ce ranar da wama a cikin aljanna har abadan abadi Allah sa mana daga cikin har abadan abadi ga manashiyar rahman wanda zai tsoron Allah ke ma yawa ma sha'una lahum ma sha'una na gare su ma sha'una abin da suke so hallawa wanda zai na mazid da gurma akwai kari kari bayan wannan abin da ya bada kuma yace da kai kari kuma bayan karin akwai kallon Allah ganin Allah ya yi aljanna da shi eh ci gaba o kama halaka